بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أها سوى الليل باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء wannan babin zai bayani akan wanda ya isu da yin addu'a ta neman sha da fari a wajen sallar juma'a kaga bayanin ɗazun dai shine yake ta ƙara fitowa حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والزراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الثوب حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة يا زن تدمو أن مالك يا كبو دغ مالك أن شريك يا كبو دغ شريك أن عبد الله يا كبو دغ أنس أن مالك آه قال يتي جاء رجل ونمتن يازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زواج مزا الله إلى دامين سبتا غريشي فقال سيتي هلكت المواشي يتي دبوبي سن هلكا wanqata'atis subulu kuma hanya ta yanke ba a zirga zirga fada'a sai manzo Allah ya mana addu'a fa mutirna sai aka yi mana ruwa min aljum'ati ila aljum'a daga juma'a zuwa juma'a thumma ja'a sannan sai yazo fa qala sai ce tahaddamatil buyutu manzo Allah ya ce gidaje sun rushe wa taqatta'atis subulu kuma hanya ta yanke wahalakatil mawashi shi ne ko wahalakatil mawashi dabobi sun halaka fad'ullah yumsika ka roƙa mana Allah ya kame mana ita faqama sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya tashi tsaye faqala sai ya ce alal akam Allah ruwan nan a tura su wajen tuddai wazzirabi da falalan duwatsu wal audiyati da kuma kwaruruwa wa manabitin shari da inda bishiyoyi suke tsirowa panjabat nan take sai ta yayi anil madinata daga garin madina in jiyabi saubi yadda ka san mutum yana sanye da sura ya cire babu du'a idan qata'at subulu min kasratil matar babe kenan na addu'a idan qata'at subulu min kasratil matar idan hanyoyi suka yanke saboda yawan ruwa wannan al'ada ce ta ruwa idan aka ce wato yayi yawa ba wai hanyar da mutane suke bi da kafa ba ko dabbobinsu ko da hanyar da mota take bi ne sai ya karya gada ya zamanto ba za a iya bi ba to zai bayani wannan idan qata'atis subulu idan hanya ta yanki min kasaratil matsar saboda yawan ruwa ya ya kamata a yi حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من جمعة إلى جمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال يا رسول الله اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب حدثنا إسماعيل إسماعيل يا ذن تدمو قال حدثني مالك مالك يا ذن تدمو أن شريك يا كبير شريك دان عبد الله دان أبي نمرة أن أنس بن مالك يا كبير أنس أم مالك قال يتي جاء رجل ونمت يازو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي يا رسول الله يا من الله هلكت المواشي dabbobi sun halaka wan qata'atis subulu hanya ta yanke fad'ullaha ka roƙa mana Allah fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya addu'a addu'a famutiru sai aka wato yi masu ruwa min juma'atin daga wata juma'a ila juma'atin zuwa wata juma'a fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah fa qala yace ya rasulullahi ya manzon Allah da haddamatil buyutu wato gidaje sun rushe wata qatta'atis subul hanyoyi sun yanke wa halakatil mawashi dabbobi sun halaka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace Allahumma ya Ubangijinmu Allah ala ru'usul jibali ruwan nan a kai su kan duwar watsi wal akamu da kuma tiddai wa butunil audiyati da kuma wato kwaruruwa wa manabitin shajari da kuma manabitin shajari wato wajen da bishiyoyi suke fitowa panjabat sai ta yayi anil madinati gaba gabarin madina in jiyabas saubi irin yayewar sutura wato ire-iren waɗannan hadisan shi yasa akwai maulau sho ibrahim idan yana koyar da bukhari a masallaci to wani bi sai a yi taja a yi taja a yi taja a yi taja sai a yi kamar minti goma ko sha biyar hadisin kawai za a yi taja shi kawai za a yi taja shi kawai za a yi taja saboda in ka duba za a ga kamar hadisai ne da yawa shi imamul bukhari ya ɗauko ruwayar wancan ya ɗauko ruwayar wancan ya ɗauko ruwayar wancan saboda ya tabbatar da ingancin maganar to shi kuma shi ibrahim saboda kallon masu saurarar karatun galiban duk malamai ne to sai a yi ta ja a yi ta ja a yi ta ja wani bi za ka ga sai dai idan ya gyara murya sai a karo masa makarfon amma in dai ba a gyara murya yi ba to sai a yi ta ja a yi ta ja saboda babu wani abu wanda yake mai ba da wahala a cikin hadisan to amma wannan duka karanta hadisan shi a karanta hadisan ibada ne yauwa tun da zance neman sani ne neman karatu kuma ibada ne na sai wanne babu babu ma qila inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama lam yuhawwil ridaahu fil istisqa'i yawm al-jum'a ah Ismail ina ke jiya yau ina mutum ka riga shi yau to ina zuwa eh eh wallahi dazun nan dan gidan lima yake ga man Allah ji kansa na ji kansa wannan baban makila abin da aka faɗa inna nabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da mishi tabbata gare shi lam yahawwil rida'ahu bai canja wato mayafinsa ba bil istisqa'i wajen shayarwa yawmul juma'a ta ranar juma'a to wannan kamar yadda na tunatar da mu cewa wannan mayafi mayafi mayafi ne ake rida a mazhaba ta imamu na maliki an karhanta yin limanci bila ridan an karhanta limanci ba tare da mayafi ba amma ba wai mayafi ne kamar na mata ba ina irin rawanin nan da ake ganin wani bai ake sa shi a wuya to ai yana da faɗi to su misra idan za ka yi sallah a malikanci ya fashi haka kake yi shi ne ke bambanta wanda yake limami da wanda ba limami ba to kuma abin ana ci gaba sai aka zo kuma kawai sai a linke shi a goge shi sai kawai a rataya saboda mutane ba sa son nauyi duk wani abu mai wanda zai bada wahala to sai kawai a rataya amma wannan a rataya shi to in aka zo sallar sha da fari sai a kama nan sai a juya haka to shine abin da ake faɗa amma ba wai a tuɓa riga a yi baibai da ita a sa ta baibai ba a'a wannan malamai sun ce ba a faɗi wannan ba to shi kansa wannan ai kaga so yake bayyana mana an yi hakan ko ba a yi hakan ba حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافي معافي بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة حدثنا الحسن بن بشر حسن بن بشر يا ذن تدم قال حدثنا معافي بن عمران معافي بن عمران يا ذن تدم أنا العوزائي يا كبير عوزائي an ishaq ya karɓo daga ishaq ɗan abdullah ya karɓo daga anas ɗan malik anna rajulan akwai wani mutum shaka ilan nabi sallallahu ya kawo kuka wajen manzon Allah na me halakal mal halakar dukiya waje hadal iyali iyalai sun wahala ma'ana ana cikin matsi fada Allah fada Allah sai manzon Allah ya yi addu'a yastasqi yana neman Allah ya shayar da mutane walam yazkur shi mai badar wayar bai faɗi annahu hawwala rida'ahu ya juya mayafin nasa ba walas taqbala alqiblata bai ma fuskanci alqiblar ba kamar yadda aka ji roƙon ruwan da annabi yayi daga juma'a zuwa juma'a kaga kayansa ne na juma'a yake sanye da su a nan inda aka roƙe shi a nan ya ɗaga hannu kuma a nan ruwan ya dinga saukowa sai da aka kwana bakwai ana ruwan ba dare ba rana to sai da wata juma'a ta zo wani mutum ya zo ce annabi an fashi ga hali kuma a nan ya roƙi ya roƙi annabi ya roƙi Allah annabi ya roƙi Allah kuma girgijen ya dare mutanen ba a gama sallar ba sai da kowa ya fito cikin rana ya fito to kaga wannan babu lokacin da za a ce a je da wani ridan mayafi to shine na riga na faɗa cewa matakan guda uku ne duk na faɗe su ɗazun a soma matakin addu'a karanta a shafa karanta ƙur'ani da la'ilu waye wannan shine matakin farko mataki na biyu a rinka roƙon Allah kan mimbari mataki na uku a fita waje a je musalla a yi roƙi ruwa na babu iza tashfa'u ilal imami liyastashfi lahum lam yaruddahum wannan babin zai bayanin cewa idan mutane suka zo suka gaya wa shugaba cewa ana famatsa ana buƙatar ruwa shuka tana buƙatar ruwa ko kuma har yanzu ba a yi ruwa ba akwai matsala to ba zai juya su ba za a ainihin wato zai saurare su za a yi addu'a sha da farin yawa alhaji yawa kudan matsonan kaɗan kai man da su kudan matsonan haka dan matsonan man da su alaji ya nake cewa ai alaji alaji ya riga ka wallahi yanzu nan dan gidan lima yake faɗa Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa wallahi haka rayuwa take kudan abin nan kudan matso ku a zauna sosai yadda kada a zauna yadda za a abin nan malam bai malam zamansa bai yi ba ya yi to to sai wanne wanne ne kai mai mala ali mala hassan ha makila yawa حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمره عن انس بن مالك انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعه الى الجمعه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب آه حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف يا زن تدمو قال يتي أخبرنا مالك مالك يا يا شيء دامنا أن شريك يا كرؤدك شريك دان عبد الله دان أبي نمره shi kuma ya karbo daga saidi anas dan malik shi saidi anas dan malik ya ce wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce manzon Allah dabbobi fa sun halaka kuma hanya ta yanke duk ruwa ya lalata hanya mutane ba inda za su zo ba abin da zai sa zo su yi harkokin su fada Allah ka roƙa mana Allah fada Allah sai manzo Allah ya roƙi Allah fa mutanna sai aka yi mana ruwa min aljum'ati ila aljum'a tun daga juma'a har wata juma'a فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم sai wani mutum ya zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah ya maza Allah tahaddamatul buyut gidaje sun ruguje wa taqatta'atus subul hanyoyi sun yanke wa halakatul mawashi dabbobi sun halaka fa qala rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah ya ce Allahumma ya ubangijin mu ala Allah ala zuhuril jibal ruwan nan ai bisan duwar watsu da su can kan duwar watsu wal akami da tuddai wa butunul audiyati da kwaruruwa wa manabitin shajar da inda bishiyoyi suke fitowa panjabat nan take sai girgijen ya dare anil madinati gabarin madina in jiyaba thawbi irin yadda ka san wato yadda ake cire sutura ko a sata babun idza istashfa'a al-mushrikuna bil muslimina 'inda al-qahati wannan babu zai bayani idan kafirai suka ga uwar bari suka zo wajen musulmi suka ce ku roƙa mana Allah kaza to ya za a yi حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا منصور والأعمش عن عبد الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فانطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس فسقوا فسقوا الناس حولهم فسقوا الناس حولهم آه حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير يا زن تدمو عن سفيان يا كبير سفيان حدثنا منصور منصور يا زن تدمو والأعمش ده أعمش an abin duha ya karbo daga abin duha an masruq ya karbo daga masruq qala yace ataitu ibnu mas'ud nazo wajen ibnu mas'ud fa qala sai yace inna quraishan quraishawa abqa'u yace sun tagi anil islam gaba da musulunci ma'ana abqa'u sun tage saboda da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo wato ƙuraishawa ko su ko shi wannan shine matsayinsu e ba da wasa suka ƙi annabi ba ko su ko shi to annabi kuma abin da ya zo musu da shi rahama ne daraja ce ɗaukaka su ce to wannan ma ita ta sa annabi ya yi musu bakar addu'a ai wani hannun ga Allah sunansa baiwa eh ah, to ai annabiyun rahmatu ne fa kuma ya roƙi Allah ya ce Allah shigar da su azaba irin yadda ka shigar da mutanen annabi Yusuf azaba Allah rike ruwan sama sai sun shekara bakwai ba su da ruwa ko ɗigo ɗaya kaga wannan in baka fahimci wancan ba sai ka ce kamar to ya aka yi annabin rahama zai haka to ai rahama ce wacce ake son su shiga in ba sun shiga wannan takurar ba to ba za su gane abin da gaske ba ne magana ta fito saboda haka wannan addu'ar da annabi ya masu to ita ma tana cikin rahamar ba za ka ji to a inna ƙwarishen ƙwarishawa abta'u anil islam sun ƙi su shiga musulunci bayan sun ƙi su shiga duk wanda yake da wani a ƙarƙashinsa bai dai shiga musulunci ba sai dai idan shi ma zai yi bakin rai bakin fama ya ce ya je ya shiga to kaga idan mutum ya ce ya je ya shiga to to shi kenan koran shi koran wannan to to in ba wa'annan ba to ba wanda ya iya shiga musulunci to kaga abu ya kai ya kawo fada'a alaihim to sai manzo Allah ya musu bakar addu'a da'a lahum shine addu'a mai kyau ud'u Allah li a roƙa man Allah Allah to addu'a ta alkhairi kenan amma da'a alaihim yayi musu bakar addu'a kaga ba za ka ce udu alayya ba za ka ce iman baka addu'a ba sai dai udu lahali iman addu'a to da'a alaihim sai masu bakar addu'a fa akhadathum sanatun sai shekara ta kama su hatta halaku fiha har suka halaka a cikin ta ma'ana ruwan sama ya tsaya cak wa akalul maitata suka rasa abinci sai da ta kai suna cin mushe wal izama ana daka gari a zuba ruwa a sha ga abin ana daka kashi kashi shi za a daka ko a yi tuwo da shi ko a yi gayi nan dai kashi shi za a daka faja abu sufyan da abin ya kai kawo abu sufyan shine kumandan su dan bayan rasuwar abu jahil abu sufyan shine kumanda to sai ya taso ya zo wajen manzo Allah yana kafirin safa yace ya Muhammad annabi Muhammad ji ita ka zo bisilatin rahim ka zo kana goyon bayan addinin ka yana goyon bayan da zumunta wa inna qaumaka to gashi mutanen ka kana matsayin annabi halaku sun halaka fadullah ka, ka roƙa musu Allah faqara sai manzon Allah ya ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ba dai kun ce ba za ku karɓi musulunci ba ku saurara ku gani yanzu masiba yanzu kuka shige ta tunda dai ba za ku karɓi addinin Allah ba yanzu ku za ku ga masiba akwai za ta kai yunwa sai ta kai muku idan mutum ya buɗe ido sai rinka ganin hayaki sun da'a ila kufrihim sun ma'adu suka koma suka cikin kafircinsu fazalika qauluhu ta'ala wannan shine fadar Allah madaukakin sarki kaga da yayi masu wannan gargadi ya kamata su shiga addini to ba su shiga ba sai Allah ya ce kyale su lokacin da batasha babba za ta zo yakin badar yakin badar zai zo duk waɗannan abin da suke yi ba zai amfani ba annabi sai batasha ta lukubara babbar danka ta zo to kana za su san abin nan ba na wasa ba ne yawa badar shine ranar badar kala wazada azbatu an mansur azbatu ya kara daga mansur daga abin da ya samo daga malam mansur fada a rasulullah sallallahu sai manzon Allah ya yi masu addu'a fasu kulu gaisa sai suka samu ruwa lokacin ban tabaqat alaihim sab'an sai ta kwana bakwai are masu ruwan washe kan nasu ko mutane suka zo suka dinga kawo kukan kasaratal matsar yawan ruwan faƙali sai ce allahumma hawalaina allah ruwan nan to a yi shan gefe da mu wala alaina kar a zuban mana su a kanmu fan hadaratin sahabatu sai ita girgizanyar sai ta yi maza maza ta, ta, ta, ta gungura ta tafi an ra'asihi ga barin kansa da kamar tsakiyar kan annabi nan ne aka soma ruwan to sai tana ja baya daga kan annabi ne ta soma yin baya haka tana tafiya tana tafiya har garin madina gaba ɗaya ya zamanto babu ɗigon ruwa rana ce rana ta fito na'am an ra'asi gabanin kansa fasukun nasu haulahum sai aka shayar da mutanen gefe ma'ana sauran garuruwa can ane masu ruwa amma madina ba a yi musu ruwa to wannan da aka zo aka yi yakin badar to abin da yasa Allah ya ce da ita badashatul kubra wato plan din Allah ba da kyau to ai Allah sai da ya darje aka samu kwararan kafirai saba'in aka kashe aka samu kwararan kafirai saba'in aka kama a hannu to ai kaga wannan wannan ai ita ce ba shatul kubra yawwa duk harka ta kare da harka don duk wani zakakuri a kafirci to ko yana mace ko yana hannu to kaga abu ya lalace to daga nan ne aka wargaza duk shirinsu eh to sai wanne sai wanne babu du'a'i idza kathura al-mataru hawalaina wala alaina حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر يزن تدمو حدثنا معتمر عن عبيد الله معتمر يزن تدمو يا كبؤ عبيد الله عن ثابت يا كبؤ ثابت عن أنس يا كبؤ أنس قال يا كان النبي صلى الله عليه وسلم maza Allah tsira da amince tabbata gare shi ya kasance ya khatubu yawma yawma jumu'atin yana hudu ba ranar juma'a faqama na sai mutane suka tashi fasahu sai suka yi ma'ana daga murya faqalu suka ce ya rasulullah ya manzo Allah qahaqal mataru ruwa fa yayi nisa da mu wa hamarrati shajaru bishiyoyi mu duk sun bushe sun yi sun yi wato fatsi fatsi wa halakatil bahaimu dabbobin mu duk sun halaka fadu Allah ka roƙa mana Allah ya tsina ya shayar da mu faƙala sai manzo Allah ya ce Allahumma asqina Allahumma asqina so biyu Allah ka shayar da mu so biyu wa aimallahi mai ba da rawa ya ce na rantse da Allah ma na rafin sama'i qaza'atan min sahabin babu wani ko sofanan girgije a sama sama tana tangararam a fanasha'at sahabatun sai wata girgizanya ta tsuro wa amtarar ta ruwa wanda zala anil manbari manzo Allah ya sauko daga manbari fa sallaye salla falan man sarafa yayin da ya juya lam tazal tamtiru ila aljum'ati har manzo Allah ya koma gida ana ruwa har wata juma'a da ta zagayo ana ruwan Allah ta yi taliha falan ma kama nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya khatubu yana khutuba sahu sai suka sake yin wato kuka ma'ana suka sake daga murya gaban annabi suna gaya masu cewa ta hadda matul biyutu annabi gidajen mutane fa duk sun rurrushe annabi annabi a taimaka a yi wa mutane addu'a ruwan nan Allah ya ɗauke shi wan qat'atu subul hanya duk ta yanke ta ci ba ba shiga ba fita fada'ullah ka roƙa mana Allah ya habisa anna ya rike mana ita fa tabassama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya murmushi sun makara sannan sai ce allahumma hawalaina wala alaina allah a kai ruwan gefe ba a kanmu ba fa kashe tsatil madina sai madina wato ta yaye faja'alat tumtiru haulaha tumtaru haulaha sai gefanta ake ruwa amma ita madina an yaye babu alamar ruwa amma gefanta gayi nan ana ta ruwa wala tumtaru bil madinati qataratan amma madina ko digo ɗaya babu amma in ka duba gefe ga ruwa can ana ta shatatawa fa nazartu ila al-madinati sai na dubi madina wa inna hala fi misli al-iklili kai ka ce wani abu ne wanda aka yi wa dajiya kamar dajiya aka yi wa madina gefen ta can ko ina gabar da yamma kudu da arewa ruwa ne amma garin madina ne kawai babu ko digo daya ana iko sai Allah to babu du'a fil istisqa'i qa'iman wannan babe zai bayani akan addu'a a cikin istisqa'i daga tsaye وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء ابن عازب وزيد بن علقمة رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم آه وقال لنا أبو نعيم أبو نعيم يا شيدمو أن زيد أن زيد أن زهير يا كرؤرق زهير أن أبي إسحاق يا كرؤرق أبي إسحاق خرج عبد الله بن زبير عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد يا فتو الأنصاري وخرج معه البراء براء يابتو تارد شي دان عازم وزيد بن ارقم ده زيد دان ارقم رضي الله عنه الله قال musu yadda fastasqa sai ya nemi sha da fari faqama bihim ala rijlaihi sai ya tsaya wato da kafarsa ala gairi min barin ba akan mambari ba fastaghfara sai roki sai istighfari summa sallara raka'atayn sai sallara raka'a biyu ya jihar bilkirati yana bayyana karatu a cikin wannan sallah ta neman sha da fari walam yu'azzin yu'azzan ko yu'azzin ba a yi kiran sallah ko bai kiran sallah ba walam yuqim ko walam yuqam ba a tada iqama ba kala abu ishaq abu ishaq yace wara'a abdullahi ibn abdullahi ibn yazida annabiya shi wannan abdullahi dan yazid din to ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana son ya bayyana tunda abin da ya yi shi ya ga annabi to kaga wannan abin yana daga abin da za a danganta shi da annabi cewa idan za a roƙi ruwa a iya tsayawa kawai a yi istighfari a yi nafila a abin nan a roƙi Allah ruwan حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد عباد بن تميم عن أن عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبله وحول رداءه فاسقوا حدثنا ابو اليمان ابو اليمان يا زن تدموا قال اخبرنا شعيب شعيب يا زن تدموا عن الزهري قال حدثني عباد عباد يا زن تدموا ɗan tamim anna ammahu cewa amminsa ɗan uwan babansa wa kana min ashabin nabi ya kasance yana cikin sabon manzon Allah akhbarahu ya shaida musu ya gaya masa annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kharaja bin nas ya fita tare da mutane yastasqi yana wato yana addu'a ta shayar da ruwa neman sha da fari faqama sai manzon Allah ya tashi fada Allah ya roki Allah qa'iman daga tsaye ثم توجه قبل القبلة sannan sai fuskanci alƙibla wa hawwala rida'ahu sai ya juya wato mayafinsa fasuqu fa usqu sai aka shayar da su to wannan yana nuna wato wannan maganan mayafin can da ya ce ba a yin ta to wannan ya saninsa kenan to kuma wannan da yanzu aka kawo kaga da shi aka yi cewa ga manzan Allah ya yi e shi wato su ba riga ake juyawa ba wato su wasu malamai abin da suke cewa a birkice riga kamar mummunan fata ne magana ake ta idan akwai ridan kamar mayafin da ake sa waɗannan sai nan ya dawo nan nan ya dawo nan shine kamar halin da ake ciki mara kyau Allah a canja ya dawo daga mai kyau amma yanzu kamar abin da wasu malamai suke kallo riga wajen kyanta idan aka mai da shi ciki waje ta dawo ciki ya dawo waje to ai kaga kamar wata mummunan fata ce banda wannan kuma kaga su larabawa ko lokacin da aka yi wannan ba a da riga eh ba a da riga to saboda haka wannan ridan din shi ake da shi mayafin yauwa shi ne ake yi to shi ma sai in abin ya kai sai an yi hakan matakan waɗannan guda uku duk wanda aka yi iya samun ruwa kuma in ma aka samu aka dace da yardajjen Allah kamar yadda ɗazin nake ba da hikaya kafin ku zuwa laitiyani na ce a katsina shehu ibrahim ya taɓa zuwa to da ya zo ana majalisi da daddare sai sarkin katsina ya sa ya ce a gaya wa shehu ibrahim da allah muna fama da fari garin nan muna son a roƙa mana allah ruwa sai shehu ibrahim ya ce to yanzu na samu saƙo daga sarkin katsina ya ce ana son a yi addu'a katsina tana ana so ta samu ruwa to za mu tsaye da majalisi za mu yi addu'a yanzu za a yi ruwa wanda yake nesa maza maza ya koma gida in ba haka ba a jike zai koma shehu ibrahim ya tsaya da majalisi aka yi addu'a ya roki allah ruwa to kuma daga lokacin hadari ya harhaɗo to kaga wannan akwai buƙatar juya mayafi to shi yasa harkar roƙon ruwan ta zo da fuskoki kala kala eh in aka zo misalin aka zo aka karanta a shafa aka samu yayiwa shikenan in aka karanta dala'ilu aka samu yayiwa shikenan in aka karanta diwani aka sami yayewa shi kenan ƙwarai kuwa in ba a samu ba sai a gaya wa limamai a kan membari da Allah a roƙi ruwa a roƙi ruwa a roƙi ruwa to an samu yayewa shi kenan in ba a samu yayewa ba to shine za a ce sai a fita waje na'am babul jahri bil qira'ati fil istisqa'i wannan babin zai bayani akan bayyanawa da karatu a cikin istisqa'i sha da fari حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة حدثنا أبو نعيم أبو نعيم يازن تدمو حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب يازن تدمو عن الزهري يا كبو دغ الزهري عن آه عباد عباد ابن تميم يا كبو دغ عباد أن تميم عن أمه يا كبو دغ دان uwan babansa قال يا خرج النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da min sabbata gare shi ya fita ya fito yassatsi yana addu'a ta neman sha da fari fatawajjaha ila alqibla sai ya fuskanci alqibla ya du'u yana roƙon Allah wa hawwala rida'ahu sai ya juya mayafinsa nan ya dawo nan nan ya dawo nan shi ma ba ƙasa ake ɗaukawa ba a dawo da shi sama yawwa ba ƙasa ake za a ɗauko ba a dawo da shi a'a nan ya dawo nan nan ya dawo nan sun masalla raka'atain sannan sai ya salla raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'ati ya bayyana karatu a ciki باب كيف حو كيف حو حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس wannan babin zai bayanin yadda manzon Allah ya juya bayansa zuwa mutane حدثنا آدم قال حدثنا ابن عبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة حدثنا آدم آدم يا ذن تدم قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب يا ذن تدم عن الزهري يا كبير الزهري عن عباد بن تميم يا كبير عباد بن تميم عن أمه يا كبير عن أم بابنسا قال يا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم na ga manzo Allah tsira da min su tabbata gare shi lamma kharaja yayin da ya fita yassasqi yana ne yana wato addu'a ta neman sha'a da fari kale yace fa hawala fa hawala ila nas zaharahu sai ya juya ya ba mutane baya wasa qabala alqibla ya fuskanci alqibla ya da'u yana addu'a summa hawala ridahu sannan sai ya juya mayafinsa summa sallala na raka'atayn sannan sai mana sallah raka'a biyu jara fihi ma bil qira'ati ya bayyana karatu a ciki babu salatul istisqa'i raka'ataini wannan babe zai bayanin cewa sallah ta istisqa'i raka'a biyu ake yi حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه حدثنا قتيبة قتيبة يا زن تدمو أن سعيد قال حدثنا سفيان سفيان يا زن تدمو عن عبد الله بن أبي بكر يا كبر عبد الله بن أبي بكر أنا عباد بن تميم يا كبر عباد أن تميم أن أمه يا كبر أمنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah tsira da min sabata gare shi istasqa yayi addu'a ta neman shahada fari fa salla sai salla raka'atin rakoyi guda biyu wa qallaba rida'ahu sai ya juya mayafinsa wato wanda ake ratayawa babul istisqa'i fil musalla wannan babu zai bayani akan addu'a ta neman sha da fari a masallaci na idi musalla masallacin da ba na hamsu salawatu ba ba na juma'a ba shine musalla sawa'un idi ake yi ko kuma kai ne a ɗakinka nan kake yin sallah ko kuma irin wanda ake ɗan zagaye bulo ɗin nan ne ko kuma a sa kwano to duk wannan sunansa musalla eh حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستشفي يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد يا ذن تدم قال حدثنا سفيان سفيان يا ذن تدم أنا عبد الله بن أبي بكر يا كرورة عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم يجي عباد هو عباد بن تميم ya ji yana cewa ubaru dan tamim an ammi ya karɓo daga dan uwan babansa kala ya ce harajan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya fito ilal musalla zuwa wajen musallacin idi yassatsi yana sallah ta neman shahada fari wasa qabala alqiblata ya fuskanci alqibla fa salla raka'ataini sai salla raka'a biyu wa qallaba rida'ahu ya juya mayafinsa qala sufyan sufyan yace fa akhbarani mas'udi masaudi ya gaya man an abi bakar ya kaɗo daga sai abubakar kala ya ce ja'alal yamina ala shimal ba ƙasa ya ɗauko ya mai da ita sama ba a'a dama ce ta koma hagu hagu ta koma dama babu istiqbalil qiblati fil istisqa'i wannan babu zai bayanin fuskantar alqibla a cikin addu'a ta neman sha da fari حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد, عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه قال أبو عبد الله ابن, ابن زيد هذا مازني والأول كوفي وهو ابن زيد ابن يزيد آه حدثنا محمد محمد يا زن تدم قال أخبرنا عبد الوهاب عبد الوهاب يا زن تدم قال حدثنا يحيى yahya zantar da mu dan sa'id qala yace akhbarani abubakar abubakar ya shaida min dan muhammad anna ubada ibn tamim ubada dan tamim akhbarahu ya shaida masa anna abdullahi abdullahi dan dan dan zaid al-ansari akhbarahu ya gaya masa anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zalla kharaja ya fito ila musalla zuwa masallacin idi yusalli domin yin sallah wa annahu lama da yayin da yayi addu'a aw arada an yad'u ko yana son zai yi addu'a istaqbala alqiblata sai ya fuskanci alqibla wa hawwala rida'ahu ya juya mayafinsa qala abdullahi ibn zaidin hadha maziniyun wannan mazini ne wal awwal na farko kuma kufiyun mutumin kufa ne wa huwa ibn ibn yazid shine dan yazid babu raf'in nasi aidihim ma'al imam fil istisqa wannan babin zai bayanin cewa jama'a za su daga hannayensu tare da liman a yayin da ake addu'a ta neman sha da fari qala abu qala ayyub ibn sufyan ayyub ibn sulaiman حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان ابن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك قال اتى رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الماشيه هلكت العي هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم معه يدعونا قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق آه قال أيوب بن سليمان أيوب بن سليمان ياتي ياتي حدثني أبو بكر أبو بكر يا زن تدني دان أبي أويس an Suleiman ya karɓo daga Suleiman dan Bilal qala Yahya yace Yahya yace dan Sa'id sami'tu Anas ibn Malik naji Anas dan Malik qala yace a tarajulun wani mutum ya zo a Arabiyin Balarabe da Balarabe min ahlil madinati min ahlil badawi yana daga mutanen ƙauye saboda galiban in ka ji an ce Arabi mutumin ƙauye ba al-Arabi ba a Arabi mutumin ƙauye al-Arabi ko Balarabe kawai min ahlil badai daga mutanen kauye ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah yawmal juma'a ta ranar juma'a fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah halakatil mashiyatu dabbobi fa sun halaka halakal iyalu iyalai sun halaka halakan nasu mutane fa annabi sun halaka farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya daga ya dai hannunsa ya du'u yana addu'a warafa annasu mutane suka daga aidiyahum hannuwansu ma hu tare da shi ya du'una suna addu'a faƙala sai ce fama kharajna ban fita min almasjid daga masallaci hatta mutsirna har sai da muka samu ruwa fama zilna numtar ba mu gushe ba ana mana ruwa hatta karatis juma'atu har wata juma'a ukhra wata fa atarraju sai wannan mutumin yazo ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah bashiqal musafiru to fa a hanya ta yanke wa muni at-tariqu kuma an ba wanda zai iya zowa ma'ana duk abin da yake za a zo da shi to fa an daina zuwa da shi to wannan ina so in mana na yi wani bayani farkon karatu to ga wannan hadisin kuma ya zo nake son in haɗa su biyu na faɗa ɗazin cewa abin da ake so ga al'umma idan wani abu marar daɗi ya zo to a samu waɗanda za su ɗauki gaban gabaran kai koken jama'a wajen wanda zai iya share wa mutane hawaye amma za ka ga al'adar mutane ba haka muke ba abinda muka fi ƙwarewa mu koma gefe mu ta surutu marar amfani na ce to wancan hadisin yana nuna mana lalle in akwai matsala to akwai ya kamata a samu waɗanda za su yi ƙoƙari su gabatar da cewa akwai matsalar kaza a inda za a iya maganinta domin manzalar silama ana tare da shi amma da halin da aka shiga ya shiru saboda ya koyar da mutane sai da aka samu wani mutum ya zo ya gaya wa manzan Allah gashi gashi daga nan manzo Allah ya daga hannu ya addu'a matsalar ta yayi to ga wannan hadisin an kawo mutumin ƙauye ne abinda nake so mu haɗa wannan da wancan su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suka tasa sun tasa mutane ne na ƙauye mutane ne waɗanda ba su da tarbiyya sai ta jahiliya Allah ya zo ya ladabtar da su yadda za su zauna da manzan Allah suka kuma ladabtu don in ban manta ba akwai hadisin nan na mawaɗa wanda wani mutum ya zo yake cewa wani mutum ne muka ji yana ta kuwa muna ta jin muryarsa muna ta jin muryarsa ba san me yake faɗa ba sai da ya zo kusa ashe wai annabi yake kira tan daga waje yake kwaɗawa annabi kira ya muhammadu kana ina ina na tambaya kai nake so ka ansa man kana ina daga fawaje yana can yana ta kuwa sai da ya zo wajen annabin yake tambayar annabi annabi ya bashi ansa kissar abin da ya faru tsakanin saidi abubakar da saidi umaru ita ma ta saita sahabai wannan tarbiyyar da aka yi wa sahaban annabi suka saitu shi yasa ba sa iya magana gaban annabi har allah allah suke a sami irin wannan ba ƙauyen ya zo saboda shi bai samu wannan saitin ba yadda zai yi magana wacce za ta jawo alkhairi amma su saboda an saita su na wajen ganin girman annabi sun saitu to ba sa iya magana to wannan shine abin da nake so a ɗauki wancan bayanin a haɗa shi da wannan sai su zamanto sun tafi kowane yana nan a matsayinsa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin